ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن البدعة شؤم وضلال وجهل وفساد ولم لا وهي إهداف أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصاعد مصيرا وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وروى الطبراني وحسنه المنظري قال صلى الله عليه وسلم إن الله هجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضع بدعته ومن شؤم البدعة كذلك أنه يزاد أهلها عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويمنع من شفاعته عليه الصلاة والسلام وفي الموطأ وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البئير الضال أنا على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك وفي رواية ما تدري ما أهدفوا بعدك فأقول سهقا سهقا وفي حديث الفرق قال صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله فالدين ابتباع وليس ابتداء وقال علي رضي الله عنه ولو كان الدين بالرعي لكان أسفل الحس أولى بالمسمن أعلى فدل ذلك على أن الدين ليس بالرعي وقال هزيفة رضي الله عنه كل إبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبئوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم وقال مالك بن عنس رحمه الله وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المهدفات البدائع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يئز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكته وقا وقا وثلث بكم أيها المؤمنون وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد إن من شؤم البدعة أن أناسا يسافرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعلوا أفاعيل ما أنزل الله بها من سلطان من البدع المنكرة وألي رضي الله عنه يقول إن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لعن الله من أحدث فيها أو من آوى مهدسا dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa hakika bid'a tana da shi'umanci hakika bid'a fata ce hakika bid'a jahilci ke haifar da ita ko dai jahilci na ma'anar rashin sani ko jahilci da ma'anar bin son zuciya to ta kakama ba za ta zamo haka ba alhalin kirkirarren abu ne a cikin addini wanda babu shi yayi kama da ya kasance addinin amma kuma ba addinin bane ba kamar yadda Sheikh Uthman dan Fodio Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin lissafin sa na Ihya'u Sunna wa Itmadil Bid'a yana mai hakaituwa daga Imam Al-Fakihani yace hiya ihdathu amrin fid din yushbihu ay yakuna minhu wa laysa min bid'a kirkirarren al'amari ne da sunan addini ya yi kama da addinin amma kuma ba addini ba ne domin babu wani nassi da ya faɗe shi a addini ko ya tabbatar da shi ko ya yi nuni zuwa ga aikata shi ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa wa mai yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda duk wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana gare shi cewa annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba a yi a gabansa ya tabbatar ba kuma da sunan addini kuma tare da haka mutum yake yi ubangiji ya ce ni wallahi ma tawalla za mu kyale shi da abin da ya dora wa kansa kila ya dade yana yi kila ya ga an cincirindo wajen yin kila duk abin da yake nema na biyan bukatarsa ta duniya bukatar ta biya sai ya dauka cewa kamar abin daidai ne kamar Allah ya yarda alhalin kuma Allah bai yarda ba ta lalace mai kamar sake ubangiji yake masa wa umli lahum inna kaidi matin ubangiji ya ce wa nuslihi jahannam amma idan ya mutu ya dawo gare mu mu kuma za mu sa shi autar jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta yi muni da haka wannan ayar tana nuna mana lalle addini baya zama wa addini sai abinda Allah ya ce sai abinda aka yi bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma abinda aka yi shi bisa ga fahimtar muminan farko wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku zai gaba ragada da shirme da shiririta da sunan addini masu tarin yawa kalmar ikhtilaf ba sabani ake nufi ba ana nufin saba wa daidai an gane ko ikhtilaf min al mukhalafa ne anan fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim saba wa annabawa manzo Allah ya ce duk wanda ya tsawon rai zai ga wannan kuma al'ummar da ta gabace mu abin da ya kai ta ya baro abin da ya jefa ta cikin bala'i da halaka shine sabawa annabawa annabawa su ce ga a yadda za a yi addini mutum ya sa kafa ya shure ya ce zai yi gaban kansa to sannan kuma ko da a ce ya ɗauko nassi ya faɗa amma sai ya fassara nassin da son zuciyarsa ba da fassarar da sahabban annabi suka yi wa hadisin ba ko fahimtar da suka yi masa wanda su suka fi kowa fahimta cikin wannan al'umma su suka fi kowa hangen nesa su suka fi kowa tsoron Allah su Allah ya fi so in ka cire annabawa shi yasa ma ya kulla alaƙar zamantakewa su da annabawan a cikinsu ne annabawa suka yi zamantakewa a cikinsu annabawa suka yi aure a cikinsu annabawa suke da surukai su suka yi musu mamu su suka raka su yaƙi Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kun ga waɗanda suka ba annabi suka yi imani da shi suka taimake shi suka karfafe shi waɗannan su ne masu babban rabo to da haka Allah ya ce duk mutumin da yake bin hanyar da ba tasu ba bayan ya bujurewa Allah ya sa kafa ya shure sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaban kansa ta fuskar fahimtar nassi baya komawa zuwa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai nuwallihi ma tawalla zamu kyale shi da abin da ya dauka wa kansa wa nuslihi jahannama mu kuma mun yi alƙawarin sai mun sa shi wutar jahannama wa sa'ad masira makoma kuma tayi muni Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa iyyakum wa muhdathatil umur a hirɗinku da bin ƙirƙirarrun al'amura da sunan addini, ba inna kulla muhudafatin bida'a, domin duk wani ƙirƙirarren al'amari da sunan addini wanda babu shi sunansa bida'a, wa kulla bida'atin balala kuma kowace bida'a kowaye ya ƙirƙire ta, komin yawan masu yinta, ko a makka ake yinta, ko a madina ake yinta, balala ɓata ce. wa kulla balalatin finnar kuma manzo Allah ya ce dukkan bata wuta Allah zai sata Allah ya tsare mu Imam Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Mu'jam wanda Imam Al-Munziri yace hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah hajaba tawbata an kulli sahibi bid'a Allah yana rufe kofar tuba ga dukkan wani dan bid'a hatta ya ba bid'atahu sai fa in ya daina bid'ar sannan Allah zai yafe masa kullun cikin bata yake kuma cikin batarwa yake yi kuma babu damar tuba in kaga Allah ya yafe wa dan bid'a ko mun yawan lazumin istighfarinsa sai dai in bid'a ya daina amma in dai yana bid'a yana istighfari to tuban muzuru ne da naman kazar mutane a bakinsa ko sauraron sa Allah baya yi subhanahu wataala yaso da dama abin da yake rudar da yawan yan bid'a ai da safa suna lazumin istighfari ai da yamma suna lazumin istighfari to manzo Allah ya ce Allah ya rufe kofar tuba ga dukkan mai aikata bid'a sai fa in ya daina ta ma'ana ko ya tuba din ko ya ce astaghfirullah ubangiji baya sauraron sa kuma baya karbar tuban sa yana daga cikin shu'umancin bid'a ya ƴan uwa tana sa a kori manzan a kori mutun daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fata fata kora irin takare kuma a hana masa samun ceto a ranar gobe alkiyama da yawan ƴan bid'a suna ganin suna bid'an ne dan za su samu kusanci da annabi to amma ba su sani ba kuma bid'ar nesanta su take yi da annabi da yawan ƴan bid'a gani suke yi bid'an nan za ta sa annabi ya cece su amma ba su sani ba kuma bid'a hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceci mutum take yi ya tabbata a hadisin da Imam Malik ya fitar a cikin muwadda hadisin Abu Huraira da ma wani Imam Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai fala yuzadanna rijalun an haudi wallahi za a kori waɗansu mutane daga shan tafki na na alkausara kama yuzadul ba'irud dallu irin yadda ake koran bataccen raƙumi ma'ana a shawo kansa a taro shi a kada shi inda ake so ya tafi to haka za a yi wasu mutane sai an shawo kansu an datse inda suke nufin zuwa sannan sai a kada su kuma su yi wani waje mazala ya ce fa aqulu ni zan rinka cewa yace ana alal haus ina gefen tafki na antaziru man yaridu alayya minkum ina jiran suwa za su zo su tadda ni daga cikin ku fayu'khadhu unasun duni sai a zo a tare waɗansu mutane a hana su ƙarasowa inda nake faƙulu ya rab minni wa min ummati zan ce ya ubangiji waɗannan fa nawa ne kuma al'ummata ne fa yuqalu sai mala'iku su ce da annabi amma sha'irta ma amilu ba'dak baka san me suka yi bane bayanka a wata ruwayar ma tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkira ba bayanka da sunan addini suka canja maka addininka manzala ya ce fa aqulu ni ko sai in ce suhukan suhukan ai nesa da su ai nesa da su ya zo a cikin wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu sayakhruju min ummati aqwa lalle a ƙarshen zamani wasu za su fito daga cikin al'ummata tajara bihim tilkal ahwa'u san zuciya yana kada su yadda yake so duk abin da suka ga dama da sunan addini za su iya yi duk abin da zuciyarsu ta raya musu da sunan ibada za su kirkira za su yi kama ya tajaral kalbu bi sahibihi irin yadda kaga kare yana jamme shi idan suna tafiya tare idan kana rike da kare da igiya yana tafiya ya shinshina can kabishi ya shinshina can kabishi yace to haka son zuciya zai rinka kada waɗansu mutane da sunan addini cikin al'ummata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabqa minhu arqun ko irqun wala mafsalun illa da talahu babu wata jijiya ko wata gaba da za ta yi ragowa a jikin mutum wanda son zuciya ba zai shige ta ba ko ina sai kaga son zuciya ya shiga ya zama jidi da tsoka ta jikin waɗansu mutane yayin uwa addini bibiya ce ba kirkira ba ce sayyidina ali ya ce lauka na dinu bin ra'ayi da addini ganin dama ne yin ra'ayin kai ne lakana asfalal huffi aula bil masmin ala da da aka ce a shafi huffi to kasan huffin da yafi dacewa da a shafa ba saman sa ba domin kasan nan ne yake taka datti amma duk da haka manzo Allah bai taba cewa a shafi kasan hufi ba kuma bai shafa ba duk da dattin kasan hufi duk da shi ake takawa sama annabi yake shafa da haka Ali ya ce ni na ga annabi yana shafar saman hufi ban taba ganin ya shafi kasansa ba abinda wannan yake nunawa ba ra'ayi bane ba ganin dama bane bin umarni ne domin inda ra'ayin mutum ne da ganin damarsa da ganin ya kamata irin na mai hankali a ganinsa to da kasan hufi ya kamata a shafa a wanke ba saman hufi ba domin kasan shi ne ake taka najasa ko ake taka kasa da shi don haka wannan magana ta sayyidina ali ka'ida ce mai kyau wanda ya kamata duk mai hankali ya kula da ita ya rike ta addini ba ra'ayi bane addini ba ganin dama bane addini ba ina gani bane addini abinda Allah ya ce ne abinda manzon Allah ya ce ne abinda sahabbai suka rawaito mana ne amma ba ganin daman mu bane domin in addini ganin dama ne da ra'ayi ne da ina gani ne to mutane ba za su haɗu akan abu guda ba kowa yana da ra'ayinsa kowa yana da abin da yake ganin ya dace kowa yana da tunaninsa to amma addini bin Allah ne ba bin tunanin ƴan adam ba wala tattabi ahwa allazina la yu'minun wala tattabi wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furqa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allah ala ilm wa katama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alayhi wakila ubangiji yana jan kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma dukkan mu'minai cewa karka bi son zuciyar mutane ba ka ganin wanda ya riƙi addininsa shine son zuciyarsa abinda zuciyarsa kawai ta raya masa shi yake yi wannan ya ja Allah ya toshe masa basira ya toshe masa hangen nesa ya toshe masa zuciya ya mai da shi ba gidaje yana ta dirkaniya shi kuma yana tsammanin akan daidai yake ubangiji ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa baka ganin wanda ya riki son zuciyarsa ita ce a babbautarsa afa anta takuna alaihi wakila kana ganin zaka iya kwatarsa a gaban Allah mana in dai ka bo ka bi son zuciyarka to ko annabi ba zai iya kwatarka a gaban Allah ba tare da daraja da martabar annabawa ballantana kuma wani wanda ya dora ka ya halakar da kai ka bi son zuciyarsa ka saki shari'ar Allah Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya ji kansa da rahama ya kara yadda a gare shi yana cewa kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah fala ta'abbaduha duk wata ibadar da sahabban annabi ba su yi ta ba kar ku yadda ku yi ta duk wani abu da sunansa addini ake yi amma bayi da sitamfin sahabbai ba su yi ba to wallahi karka yadda ka yi in kwa kai kayi wa kanka asara domin kayi aikin baban giwa Huzaifa yake fa innal awwala lam yada lil akhir maqala domin mutanen farko sahabban annabi kenan ba su bar wa mutanen baya wata magana da za su faɗa ta addini wacce ba su faɗa ba idan zikiri kake so ba wanda sahabbai ba su yi ba in falala kake nema ba wacce sahabbai ba su tambayi annabi ya gaya musu ita ba idan neman kusanci kake zuwa ga Allah sahabbai sun fika in kwaɗayin lada ne sun fika in hangen nesa ne sun fika yaso da dama sahabi zai zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wallahi a zuciyata nayi tsammanin ba wanda zai tambaye ni sai kai yaso da dama sahabi zai zo kan ya tambayi annabi sai annabi ya ce masa ka zo ne za ka yi tambaya akan kaza kaza kaza sai ya ce kwarai ku haka ne duk wani rami da ka sani wanda za a shiga a kwakulo lada wallahi ba wanda sahabbai ba su shiga ba duk wani aiki da za a bi a samu yardar Allah ba wanda Allah bai gaya wa annabi ba saboda kaunar da yake masa ba kuma wanda annabi bai gaya wa sahabbai ba saboda kaunar da yake musu daka an riga an gama komai da sunan addini naka shine kabi in kana da rabon shari'a amma idan baka da rabon shari'a to sai shedan ya nuna maka cewa akwai wata hanya da za a samu kusanci da Allah wacce annabi bai faɗa ba sahabbai ba su aikata ba to da zarar ka ji haka dole ɗayan biyu ne ko dai kana zargin kafa annabi ilimi ka fi shi hangen nesa ka fi shi sanin wani sirri na Allah shi bai san shi ba ko kuma kana zaton annabi ya sani amma ya ɓoye don haka yanzu kana tuhumtarsa da ha'inci da ɓoye manzanci shi yasa imamu mali ya ce duk wanda yake ƙirƙirar wani abu da sunan addini wanda babu shi a cikin addinin nan to lallai zargin manzon Allah yake da cewa ya ha'inci al'umma ga wata hanyar tsira ga wata hanyar shiriya ga wata hanyar da za a samu shiga aljanna a sauki ga wata gagarumar ibada da za a samu gwaggwaban lada amma manzon Allah bai santa ba ko kuma ya santa amma bai gaya wa mutane ba da haka yanzu kai ka zo kake faɗa kenan kaga ka fi shi sanin daidai ko kuma kafi shi kaunar al'umma duk da shaidar da Allah subhanahu wataala yake masa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ubangiji yace hakika wani gagarumin manzo ya zo muku mai matukar kauna da kishi da fatan alkhairi game da mu'minai duk abin da yake damun ku to yana daga masa hankali baya samun nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali sai ya ga wannan abin ya yaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka uzaifa yace fattaqullaha ya ma'sharal qura ku ji tsoron Allah ya kuma abuta karatun alqur'ani wa khudhu dariqa man qablakum ku riko da dariqar magabatanku yana nufin annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhu Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi tafarkin daidai na annabi da sahabbai kada ku kirkiri komai da sunan addini domin an riga an game muku aiki Imam Malik dan Anas Allah ya ji kansa da rahama yana cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan mafi alherin al'amarin addini shine wanda aka dora shi akan sunna wa sharrul umuri almuhdathatul bada'i'u mafi sharrin al'amara da sunan addini sune bid'o'i kirkirarren al'amura da haka ya ƴan uwa mu kiyaye bid'a bid'a tana da shi'umanci tana kai mutum zuwa ga shirka tana sa Allah ya ki karɓar tuban mutum tana sa Allah ya ki karɓar dukkan wani aiki da kake koda na daidai ne sakamakon dalilai da yawa na shari'a da suka nuni zuwa ga haka yayin uwa yana daga cikin mafi sharrin bid'a da mutanen ƙarshen zamani suka kirkira a kwanakin bayan nan shine zuwa Madinar Annabi dan cin fuska da yin abin da Allah bai ce ba annabin bai ce ba da shegantakar maulidi a ƙasashenmu ake yin ta amma yau ta kai shehunnai bayan sun batar da mutane a garuruwanmu sun tafi sun basu suna ta tumbele sun ingiza wasu sun tura su kaulaha sun ingiza wasu sun tura su inda suke so da son zuciyarsu su kuma sai su niki gari sai su tafi madinar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsabacin fuska an saba wa annabi a garinsu hakan bai isa ba kuma sun tafi su tabbatar da wannan saban har a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wai mutum ya je Madina wai da sunan ya je Maulidi su rinka keɓanta a wasu gidaje na takari batattu ire-irensu suna yin abubuwa na zikirori da sunan maulidi ko na waƙoƙi da sunan maulidi kuma bid'a ce ma anzalallahu biha min sultan wannan ko shakka babu cin fuska ce ga Allah cin fuska ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yana cewa inna madinata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haramun ku sani madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harami ce waje ne mai alfarma ba kamar irin garuruwanku bane ba sai ce la'anallahu man ahdasa fiha Allah ya tsine wanda ya zo ya bid'a a cikin ta wa man awa muhdisa da duk wanda ya ba dan bid'a mafaka a Madina dan ya zo ya bid'a Allah ya tsine masa sayyidina Ali yana faɗar wannan magana sama da shekara 1400 a yau amma da yawan mutane ba su san hadarin wannan aikin da suke yi ba shehunnai sun batar da mutane har ji ake wata kaunar Allah ce kaunar annabi ce watan maulidi ya kama bayan shegantakar da aka koya wa mutane a duniya suna yi yanzu fasikancin da ake a ƙasar nan a irin wannan wata Allah kaɗai ya sani social media tana nunawa kai ka ce babu halal babu haram duk komai halal ne in wannan watan ya kama yara mata su fito su tsirara a rinka gaya wa Allah da ma'aiki maganganu na fitsara a haɗu maza da mata a yi ta more shehunnai su yi ƙarya su karɓi kuɗin mutane bisa ga zalunci su ɓatar da su su yi duk abubuwan da suka ga dama na son zuciya kuma duk da haka su niƙi gari su tafi madina manzala don su je su kai wannan shegantakar can to Allah subhanahu wata'ala shaida ne wannan abin da ake yi cin mutunci ne ga Allah cin mutunci ne ga manza Allah cin fuska ce ga addinin musulunci kuma Allah baya so kuma Allah baya so kuma haramun ne duk wanda yake son ya zauna lafiya da Allah to ya bi addinin da Allah ya zo masa da shi bisa ga koyar manzo Allah ba bisa ga son zuciya ba wallahi summa tallahi sharrin da wannan bid'a ta maulidi ta kawo wa al'umma Allah kadai ya san shi kuma wallahi duk shehunan da suka kirkiri wannan musiba da wannan bala'i wallahi sai sun dauki alhakin abin da ake aikatawa liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun ubangiji ya ce wallahi sai sun dauki nauyin zunubin abin da suka aikata a gobe kiyama da nauyin zunubin waɗanda suka batar kuma tir da nauyin zunubin da za su dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya kirkiri wani sharri a cikin musulunci ya koya wa mutane shi fa alaihi wizruha zunubin wannan zunubin yana nan a kansa wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama da zunubin duk wanda ya aikata wannan sharri har Allah ya nade kasa har Allah ya tashi alkiyama zaka ce ai kai maulidi da farko abinda aka kirkire shi zikiri ne da kaza da kaza ba wannan shigantaka ba yau da mun ita bid'a haka take tunda ba ta da ka'ida shi yasa tun farko aka ce karka yi ta duk wata ibada tana da dokoki da ka'idoji in Allah ne ya saukar da ita kaga dai sallah in ka cire tauhidi ita ce mafi girman ibada amma tana da kabali tana da ba'adi tana da sharaɗai tana da wajibai tana da rukunnai tana da mustahabbai tana da mubdilat abubuwan da in kai sun bata sallar ka kalli ibadar aikin haji tana da irin waɗannan ƙa'idojin ka kalli azumi yana da wannan ƙa'idojin duk wata ibada da Allah ya sa ya san ‘yan adam ya ɗorawa ‘yan adam gajiyayyu ne idan an samu rauni ga yadda za a gyara in an yi mantuwa ga yadda za a gyara in an yi bisa kuskure aiki ya ɓaci sai dai a sake wani amma maulidi bai da wannan da wanda ya zauna ya ce shi karatun ƙur'ani zai yi hagari ya waye da wanda ya kwana yana da la'ilu da wanda ya kaɗa ganga da wanda ya rawa da wanda ya zagaye gari duk ba wanda Allah ya ce duk ba wanda manzo Allah ya ce ba ka da damar ka ce nasa ba daidai bane naka ne daidai kai ma nakan bai da aya nasa ma bai da aya kuma nakan shi ya kai ga nasa dan da ka tsaya a inda aka tsayar da kai kar kai kirkira addini da kofar bata bude an kai inda yake ba to wannan shine sharrin abin da Allah ya ce kar ayi wani yayi ya buɗe ƙofa manzo Allah yana so ya nuna mana sharrin fara aikin asha a duniya annabi yace babu wata rai da za a kashe a duniya bisa ga zalunci sai Allah ya ɗauki zunubin ya ɗora wa ɗan annabi Adamu na farko wanda shi ya fara kisan kai ku duba ku ga me dalilin da yasa ya kashe ɗan uwansa sabani ne na neman aure ko kishi sannan da ya kisan yayi nadama sannan da ya kisan sai da kisan ya zame masa alaƙa kai shi rai ɗaya ya kashe amma yau akwai wanda zai kashe ɗan uwansa da dalilin siyasa wani zai kashe ɗan uwansa da dalilin hamayyar neman arziki wani zai kashe ɗan uwansa da ganganci wani da faɗan daba wani da kaza wani da kaza manzo Allah ce duk tunda shi ya fara sai Allah ya dauki zunubin ya dora masa li'annahu huwa awwalu man sanna al-qatl dan shi ya fara koyawa duniya ta'addancin kisan kai to haka dukkan wani sharri in ya zama kai ka fara shi a duniya to ka sani wallahi har Allah ya nade kasa masu yin wannan sharrin iyalanka ne nauyinka ne koyi suke da kai kuma wallahi sai ka dauki zunubin wannan sharri da ka koya musu da haka ya ƴan uwa mi hattara kuma wajibi ne akan dukkan wanda zai iya tsawatarwa al'umma a irin wannan lokaci ya tsawatar abin da yake wajibi akan dukkan malamai su yi bayani da hujjoji da dalilai gwargwadon abin da suke iyawa kar su ji tsoron cewa wai mutane da yawa suna yi ba ruwanka da yawan masu yi ko ba komai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun tayu a sanadiyar fadakarwarka mutum ɗaya ya shiryu li an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am in ma ba wanda ya shiryu ba ruwanka shiriya ta Allah ce wa ma alar rasuli illa al balagul mubin innama alaykal balagh wa alaina al hisab to amma a zira wa mutane ido su yi ta abin da suka ga dama su yi ta abin da suka ga dama kuma da sunan addini kuma ba addinin ba ne kuma sun gajiya sun kasa a kansu tabbatar da cewa addini ne kai da kansu ma sun yadda ba addinin ba ne domin duk abin da aka ce annabi bai yi ba abubakar bai ba umar bai ba usmanu bai ba aliyu bai ba sahabban badar ba su yi ba muhajiruna ba su yi ba ansaru ba su yi ba ta yaya za a yi wannan abin ya zama addini Allah ba zai taɓa zama addini ba ba zai taɓa zama addini ba da haka ya uwa mu sani addini biyayya ce ga Allah ba bin son zuciya bane addini biyayya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kirkire kirkire bane ba addini shine abin da Allah ya ce ayi addini ma shara'ahu Allah ala lisani rasulih liyatawassalu bihi ila riba shine abin da Allah ya shar'anta bisa ga harshen manzansa dan bayi su samu saduwa da yaddar ubangiji subhanahu wataala Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah madaukakin sarki ka tsayartar da mu daga fitintinin zamani Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka raya mu akan littafinka da sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama ka mutan ka kashe mu akan haka ka tashe mu akan haka ma annabiyina was siddiqina wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa qumu ila salatikum